bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi ina muku wasici da ni kaina da jin tsoron Allah da ɗa'a gare shi saboda karɓa maganar Allah makaɗaici mai rinjaye ya kuma su imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron shi kakku mutu fati suna kuna miƙa wuya ga umarnin Allah kuna musulmi ya ku taron musulmi maza da mata hakika lokacin hutuna bakan ya fara a wannan hutun mai tsawo da ɗalibai suke jira suke shauƙin zuwan shi almajirai da ɗalibai mayan ɗalibai kenan da ƙananan ɗalibai domin wasu samu hutu daga wahalhalun leson-leson muzakarat kenan da zuwa da dawowa zuwa makarantu da jami'o'i sai dai abin tambaya ya ku uwa musulmi yaya za mu reni 'ya'yanmu a cikin wannan hutun na bakansu saboda dama da rishin aiki sukin wani asali ne mai yawa wanda asalin suna daga cikin abin da ke kautar da 'ya'ya daga hanya ta farki madaidaici kamar yadda mai faɗa ya ce lalle kurciya da dama da wadata to wannan suna ɓata mutum iya ɓatawa bi ma'ana ƙurciyarka idan ba ka yi amfani da ita ba aikin Allah neman ilimi karatun ƙur'ani zuwa makaranta zikirar Allah aikata abin da zai amfani da kai to wallahi za ka yi amfani da ita a cikin harkar banza zuwa wurin balu zuwa wurin wasa zuwa wurin abin da bai da fa'ida duniyar lahira shi ko lokacin ƙurciya lokaci ne na dama neman ilimi a cikin ƙarfinka a cikin yarintarka a cikin ƙurciyarka kai aikin alheri dama ce wadda in ta kubce ta kubce kenan in ba ka yi amfani da ita aikin alheri ba to za ka yi amfani da ita aikin banza bin mata harkar banza zaman banza zaman fada zaman shanshayi ba abin da ka tsini nama rayuwarka a cikin ƙurciyarka sannan da dama kana da dama kai aikin alheri kana da dama ka je makaranta kana da dama ka je kai aikin alheri kai karatun qur'ani kai duk abin da ya dace ga rayuwarka sai ka kasa sannan da wadata wadata arziki kuɗi jin daɗi na rikicin abin da ke kautar da samari ke kautar da mutane akan bauta ma Allah wannan dukiyar lokacin musamman a surtu saurayi yana jin kurciya ga kuɗi to idan bai da tarbiyya ta kwarai zai amfani da wannan dukiyar wurin saban Allah wurin bin mata wurin sakarci na banza to don haka suna daga cikin abubuwan da suke bata mutum idan ba ya taka tsantsan ba ya ku yan uwa musulmi yana daga cikin al'amuran da su taimaka mana a kan tarbiyyar ‘yan'yan a cikin wannan hutun da bakansu na farko karantar da su da sanya su hararce ƙur'ani don mi kai uba musulmi ba za ka haɗa ‘ya'yanka ba da santir-santir marakis markaza-markaza na koyi da ƙur'ani na har da ƙur'ani ka kai ɗanka can wurin ya hararce ƙur'ani ya samu abin da ya samu kama wata uku kin nan na koma lakon baka ji ba annabi tsira da amincin Allah su fara tabbatar da shi yana cewa mafificin ku ku a cikin musulmi ha wanda ya koyo karatun Qur'ani ya koyar yahi kowa a wurin Allah wane mutum ƴan uwa musulmi lalle tarbiyya da yaro akan alqur'ani yana sanya shi ya zama yayi fintin kau ya kere dalibai alakulma dalilin mi dalilin sa ya harce ƙur'ani zai zama mai ilimi mai fikira mai tunani mai kyau wa mutaqaddiman fikriyan ya ci gaba da tunani mai kyau ya zama mai tunani mai fikira sannan kuma mai ilimi an yi kawo haka dalilin ƙur'ani mai girma dalilin mi dalilin albarka alƙur'ani ya kuɗin wa musulmi sannan kuma sai ya sama da kan shi da famin shi su ɗaukaka shi ya ɗaukaka famin su ta ɗaukaka jama'ar da yake rayuwa a cikin ta ɗaukaka wannan shine abin da muke nema daga ƴaƴa su kasance fiyayyen taska fiyayyen taska da za a taskancewa ga ƙasarsu wadda ta rene su a cikin aminci da zaman lafiya abdullahi bin abin bin al'asiyar allah ƙara masar dace yana horonku da ƙur'ani ku koyo shi ku koyar da ƴaƴanku alƙur'ani lalle ku akan shi za a tambaye ku kuma akan shi za a muku sukar muku ya kai uba abin tambaya ne akan diyanka akan sun karanci ƙur'ani ko ko boko kaɗai ka zaɓa ya kai ɗan uwa musulmi suna zuwa boko suna zuwa makarantar ƙur'ani ko ko boko kaɗai ka bar su saboda kana son amfanin duniya kai yan tere kake nema wannan kenan na biyu balaguro tare da su saboda balaguro yana da wasu fa'idodi masu yawa imamu shafi'iyu ya tattara wannan fa'idodin a cikin baiti yace tagharrabu an al-awqana fi fi talab al-ula ka bakunci garuruwa bi ma'ana ka bar kasar ka tai kasashe domin neman daukaka yace a cikin balaguro akwai fa'idodi guda biyar yace akwai yaye damuwa akwai yaye bakin ciki akwai kuma samun kuɗi yace ga samun ilimi ga ladubba ga abuntan ga abokantaka da mutane maye maye mutane za ka da maye mutane wanda ka sun hika kuma za ka labtu duk tsagiranci da kake yi in ga gama tana tsagiranci yana gaban uwar shi ne wallahi idan ka bar uwaye ka zama nama to za ka samu waɗannan idan kana balaguro kana barin ƙasar wannan kenan abu na gaba ya ce ka yi kwaɗayi ya ku yi kwaɗayi ya ku mummune maza da mata akan ku yi balaguro da 'ya'yan zuwa ziyara 'yan uwansu birane da ƙauyuka da yawa daga cikin mutane wallahi ba ruwansu da zuwa zuwa da 'ya'yansu zuwa wajen 'yan'uwansu satar da mutu ba ruwansu wani oho bai san dangin oshi ba bai san dangin umarshi ba me ya kawo haka kai ku uwayen ku lahinku ne ba ku a ƙoƙarin ku ta da iyanku su san danginsu su ziyarci danginsu su san su su sadar da zumuncinsu su da dama wannan zamanin mana daga cikin taɓarɓare wannan da muke fama da ita wannan tarbiyya ta zumunci ta taɓarɓare kuma da jin uwaye ne ba ku a ƙoƙarin tahiya da 'ya'yanku su san danginku sare da zumunci ibada ne sare da zumunci addini ne ya ku yan musulmi zara mata su san su su sare da zumuncin su saboda wannan yana daga cikin dalilai sabubba na me na gyaruwar ƴaƴa da albarka a cikin rayuwarsu wallahi duk ƴaƴan da suke sare da zumuncin ƴan uwansu za su yi albarka cikin rayuwarsu wallahi in ga mu gaskiya in kuna farkawa ku falka manzo Allah tsira da alincin Allah su ƙara tabbata ga shi ce duk wanda ke son Allah ya yawanta mashi arziki sannan kuma ya ƙara mashi a cikin rayuwar shi ya sanya ma rayuwar shi albarka a ƙara mashi ɗan kwanaki to manzo Allah ke rinka sare da zumunci rayuwar ka za ta yi albarka wannan kenan na uku sannan sanin abokansu wani abokai suke rayuwa da su yana daga cikin abin da babu kwankwanto a cikin shi lalle ga aboki akwai wani tasiri da yake bar mu abokin shi imma tasirin mai kyau imma mara kyau ya ishe mu bayani a cikin fadar manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata da ce misalin mai zama da abokin ƙwarai da abokin banza mai zama da abokin ƙwarai sai manzon Allah ya fasara shi ya kamanta shi da mai sai da turare mai sai da turare ko da baka sayi ba zaka ji kamshi zaka dosani kamshin shi ko abokin banza dan iska dan daba dan kwaya dan shanshalisho wanda bai san ciwon kanshi ba to kamar mai zuga ta kira ya kira hayoyi da sauransu ba an ci ba kira wai an kushe kira a kamar misali ne uwa musulmi ko hankuri makera misali ne ake buga ba an ce kira ba ba sana'a ba ce sana'a ce mai kyau wai misali ne irin wannan wutar da suke zuga kaga tana bata kaya to idan ka zo na ka zo ka zama na wurin makeri ko da baka yi aiki ba zai bata ka da wannan kira wutar kira ne to shine mummunan aboki abokin banza yanzu ku kallar gani ya yaro rayuwar 'ya'yan mu take da abokan yanzu sannan abubuwan da ke shaidawa da yawa wanda sun haɗa ƙilga a kan matasanmu sun tashi a cikin kama mai kyau sannan kuma da fami wanda suke kiyayewa amma mai ke faruwa sai suka ta suka cakudu da abokai mummunan abokai ga sun samu tarbiyya a garinsu a wurin uwaye amma kash matsalar da ake samu sai su takudu da abokan banza wai da hujjar za su ta yi wurin balaguro yawon bude ido a wurin picnic a wurin wasa da sauransu wai yawon bude ido to anan ne ake samun abokan banza su lalata su ko ko wurin wai lisan lisan wai wata wai wai exercise ko exercise ko ko mini da sunan wai an ta exercise a wani gida maza da mata ana shigantaka da nan ne ake samun abokai na banza to wannan sai su yi tasiri a cikin mummunan wani ɗabi'arsu shi kawai Allah maɗauki ke cewa ranar da azalimi zai cizon yatsa ya ce ya kai tona ina ma in riki hanya tare da manzo Allah ina ma na riki hanya ta kure tare da manzo Allah ya kai can kai tona da ban riƙi wani ba a matsayin aboki yanzu gashi wannan abokin na banza ya batar da ni akan ambato bayan gaskiya ta zo mini ya batar da ni shi kaushe ɗan ya kasance ga ɗan adam mai talababar wannan na biyar yan uwa musulmi mu rinka hada ayyan mu rinka alaka na su da masallatai ayyan mu rinka kai su masallaci wallahi albarka akwai albarka a cikin masallaci saboda shi masallaci wuri ne na tarbiyya imani da ruhi da ɗabi'u na yara a mataki na tarbiyya da tashinsu haƙiƙa kasance yara ƙanƙana suna zuwa masallaci zamanin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana kulawa da hankulansu da rayuwarsu da tashinsu kuma manzan Allah yana tausaya musu su wani yana kankan amma yanzu ya ne da yare sun zama sanatar sai kai tawarar su suna kula su wannan ba daidai bane ba tarbiyya bace wallahi in sun zo su yi ba daidai bane sa su aske su yi daidai gyara musu sahu ake ba kora su ake ba wani da yaro ya masallaci kurmin rashi ya ɓaci to ina tarbiyya haka a'a ana son yaran su alakantu da masallaci to wai sun haka su wurin kallon balu ko wurin kallon kiɗe-kiɗe wurin wasa ba za ka kai su gata su zai in baka bari suka zo masallaci ba wannan kenan sannan kuma bayan haka ya waje ba a lokacin ya ku bayan Allah mu tarbiyyanci ƴaƴan akan son masallatai bi ma'ana son zuwa masallaci wurin kan nuna musu son zuwa masallaci sannan kuma su ce tare da mu zuwa masallacin mu tunatar da su falalas zuwa masallaci da sallah a cikin masallatai manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata da ce mafi soye wurare a wurin Allah masallatai yanka mafi wuraren da Allah ya hiki mafi kyama wurare a wurin Allah su ne kasuwanni kun ga shi masallaci wurare wuri ne na ibada ciki bautar Allah kaɗai ta Allah da ibada sallah karatuttuka karatun tafsiri karatun tauhidi karatun fiqh duk abinda ake kira masallaci to dole Allah ya so wannan wurin ita ka kasuwa ga riba ga tuta ga babakere ga kaza ga algushu duk a cikin kasuwa duk a kasuwanci ga yan daba ga yan shali ga yan kaza duk a cikin kasuwa ta hada da haka mafi kyamar wurare a wurin Allah ke rawahu muslim na biyar mu koyar da su ɗaya daga cikin ƙwarewa su ƙware a aikin hannu su ƙware dukkan wani wata sana'a a cikin abin da zai amfani su duniyarsu kama koya musu kwamfuta kwamfuta ordinator ordinator ‘ya'yanka su san wannan sannan kuma a koya musu da aikin hannu su dirnin su iya buga ruwa fiya wata su iya duk wani aikin hannu iya aikin garka duk a ce duk ‘ya'yanka sun iya shi wani runa cikin ci gaba da wayewa ‘yan uwa musulmi amma ka ce ka gida aikin gwamnati kaɗai ka mutu kai kai karatu wai kai kana jiran aikin gwamnati ba ruwanka da wani kama kasuwanci wallahi ka mutu in gama gaskiya ka koyi duk wata sana'a ci gaban wannan kenan a cikin abin da zai gyara mutuntakar shakhsiyatahu Allah mai tsarki ke cewa ka nema a cikin abin da Allah ya baka ka nemi gidan lahira bi ma'ana a cikin da alban da Allah ya baka na dukiya ka nemi lahira da su kai aikin alheri kai sadaka kai zakka ka taimaka bayan Allah ka taimaka ma addini amma sai ce wallahi kansa nasiba kamar duniya kak kamanta da ka sanka a duniya ka ce mai kyau ka sha mai kyau ka sa mai kyau kai gida mai kyau ba ana ba amma kaka kuskura duniya ka ta lahira hattara hattara hattara ya ku bayan Allah wannan kenan wa ahsin kama ahsana Allah alayka yadda Allah ya ruwa ma asiri ya kyauta ma ya baka ni'ima ya baka dukiya ko kai ma ka kyauta bayan Allah a haka kakka zama marowaci katon marowaci wannan kenan daga abdullahi bin amur amun mawkufi ne daga rishi magana shi ce ya ce ka yi aiki domin duniya ka kamar za ka rayu har abada ya ce ka yi aiki domin lahira kamar gobe za ka mutu ya ke ɗan'uwa musulmi ko ya ke ɗan'uwa musulmi ya ku ɗan'uwa musulmi lalle ayyanmu amana ce akan wuyoyinmu da allah ɗora mana kuma akan su sai allah ta'ala ya tambaye mu ranar tashin kiyama yaya tarbiyyar su yaya ilimin su na addini yaya sana'a kun koya musu ilimin addini kun koya musu sana'a sun san ciwon kansu manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ka shece lalle Allah zai tambaya dukkan wanda ya ba kiwo zai tambaye dukkan wanda ya ba kiwo lalle ya kiyaye wannan kiwon da an ka bashi ko ya tozartar da wannan amana da an ka bashi ta kiwo har a tambaye mutum akan yan gidan shi kenan tun daga shugaban kasa shabdeleta talakawanka suna cikin aminci talakawanka suna cikin jin daɗi ko ku cikin yiwa suke da fatara kai kana cikin jin daɗi kai kana cikin AC kana cikin climatizar talakawanka na cikin wahala kana cikin jin daɗi ka ce mai kyau ka sha mai kyau talaka na cikin wahala haka ne kai to kana jiran mas'uliya gobe kiyama a zo ga gubernar gubernar prefe prefe masu garuruwa kowa adana mutanen da ke ƙarƙashin ka sai Allah tambaye ka rayuwar su a ƙarƙashin ka ha a zo ga mai gida a cikin gidan ɗiyanka maza ɗiyanka mata matanka da kake aure da su ka ka ta koya musu tarbiyya ta addini ka karantar da su karatun addini karatun alqur'ani sun sai da ake bauta ma Allah kowa sai Allah ya mashi wannan tambayi in ga mu gaskiya wannan kenan sannan bayan haka mu ji tsoron Allah madaukaki ya ku uwaye a cikin abin da Allah ya baku na kiwo a cikin waɗanda Allah ya baku kiwonsu ku umarce su da kyautawan abu ku hane su daga abin da bai kyau sannan kuma ku shagaltar da lokutansu a kan a cikin wannan hutun a cikin abin da zai amfani su duniya lahira kakko bar su su yi tawata banza su yi na ba su nan ba su nan sai su koyi sata da ɗauke-ɗauke wannan shi ne abin da ya kamata mu sani a cikin wannan wata uku kyau mu tsare su mu karantar da su alkur'ani fikihu tauhidi hadisan manzon Allah adab dabi'u masu kyau halaye masu kyau sai mu kira gobe kiyama amma ka bar danka cikin hutu na bakansu ya lalace bainan balo bainan tare da ɗan iska da ɗan shalisho da ɗan kwaya ba ruwanka sai ka ce ya danta ka ko ka ce zamani ne zamani zai ma tarbiyya ya kai uba ko ya kai uwa ji tsoron Allah tarbiyyar ce Allah ya ba mu amana ce Allah ya ba mu ji tsoron Allah akan wannan amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu Allah ce ku tuna fadar Allah da ya cewa ya ku masu imani kakku ha'inci Allah kakku ha'inci manzan Allah kakku ha'inci amanonin da Allah sauta Allah ya baku alhali kun sani ku sanahu ƴaƴanku da dukiyoyinku wallahi fitina ne jarrabawa ce Allah a wurin shi ne lada mai girma take menene ha'intar Allah shine ka dauki alƙawarin zaka bauta ma Allah shi kadai sai ka zo ka bauɗe ka ki bauta ma Allah ka kada ga Allah ka ha'inci Allah ka ci amanar Allah haka can amanar manzon Allah an ka wajibi ne kai da'a ga manzon Allah ka bi umarnin manzon Allah ka bi sunnar manzon Allah kai abin da manzon Allah yi amma sai ka zo ka bauɗe ma umarnin manzon Allah ka ki da'a ga manzon Allah ka ci amanar manzon Allah haka amanonin ku dake tsakanin ku amana ta kuɗi amana ta ƴaƴa amana ta sirri amana duk wasu abin da suke sunan amana ka ku ha'inci amanonin ku wallahi ku yi hatsara can amana bai rike kun san cewa can amana bai rike amma sai ku yi kun san yaudara ba ta rike sai ku yi ku sani dukiyoyinku da ɗiyanku jarrabawa ce dukiya ka take zama fitina a kanka mene wani lokaci dukiya take zama fitina a kanka idan ba ka yi amfani da ita ba a hanyar Allah a bauta ma Allah a taimaka ma addinin Allah ta zama musiba da fitina a kanka dan ka yakan zama fitina a kanka idan baka koya masa tarbiyya ba ka biye ma san shi yayi abin da ba daidai ba ya saba ma Allah ya saba yayi ta'addanci yayi abin da ya ga dama suka ce a ya rika ce ku kyale shi ya zama musiba a kanka ya zama fitina a kanka Allah a wurin shi ne lada mai girma yake don haka wata dama ce mai aiki da ita wuce lalle akan ƴaƴanmu za a tambaye mu lokacin hutu ya fara lokacin bakansa ya fara mu kai ƴaƴanmu santir santir markaza markaza na karatun qur'ani na ban tuga suna an hiddo tsari na harda a matsayin wata biyu ko wata uku ya yare ƴan lakwal samu abin da su samu wallahi kun san cewa duk yaron da yake lakwal yake karatun qur'ani wallahi ya haɗa ɗaliban da su lakwal kaɗai suka sama gaba kerewa a wurin tunani da ilimi saboda mi saboda albarkar qur'ani muna ta gani wallahi Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa damir a'daka a'da ad-din wa ansur barakal mu'minin fi masharik al-ard wa magharibiha Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi biladina wa sa'ir wa sa'ir bilad al-muslimin واصلح ائمتنا ولاة امورنا اللهم اجعل ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين اللهم من ارادنا بسوء فرد اللهم من ارادنا بكيد فرد كيده عليه برحمتك يا ارحم الراحمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله